وبركاته yau juma'a ta ga wata ramadana jira dubu ɗaya da dubu da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan jun kajiya dubu biyu da sha dubu biyu da sha biyar Allah ya kawo mu idan maulanmu da ibrahim rasuli na kaduna inda za a ci gaba da gudanar da tafsiri na wata ramadana yadda aka fara jiya rashin jagoran da shi maulanmu da ibrahim rasul wanda malam sanusi yana goma shi ne zai karanta na alkuɗi kan maulanmu da ibrahim rasul imam zai fassara mana رحمه الله بسم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والثالث من الرسول تاتي لنا بالذهب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيخ رضي الله عنه الله كرم الجدايشي ينبغي لكل شارع في فن يا كماتا ga dukkan wanda zai shiga cikin sanin wani fanni an yi arifin bayan abu da san mafarar wannan fanni wato shika-shikai ko kuma asali ko tushe na wannan fanni da zai shiga don imamu sawi ya kawo fannonin kusan guda goma duk fanni ilimin za ta shiga ana so ka san abubuwa guda goma wanda ya kawo su alhaddu wal mawdu'u آه، ثم الوادع وله استمداد حكم الشارع هو تصور المسائل الفضيلة وشين الشيخ رضي الله عنه يشي وحد هذا الفن حد هو إياك نوانا فن wato na tafsiri shine ilimin turabu bihi ma'ani kalaman lahi shine ilimi wanda da shi ne ake sanin ma'anonin maganganun ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ismuhu sunan wannan wato a wannan ilimi ilmu tafsir ilimin sanin fassarar alkurani wa tafsir wa tawilu da isa ala ma'anan waye da tafsiri da tawili ba ma'anan su ne bane akwai bambanci a wurin ma'anoninsu a tafsiru shi tafsiri ma'anahu ma'anansa ما يفسر كلام الله تبارك وتعالى من جهة المنقول واتو معنى التفسير الشيء أبدا ake fassara maganar Allah tabaraka wa ta'ala da shi ta bangaren abin da aka ciro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisi a wanda shi ya fassara da kansa da annal qur'ana domin cewa shi al-qur'ani ya kulu yana faɗi min rasuli sallallahu alaihi wa sallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam muna da ne to wa tawil shi kuma tawili ma yu'ayyadu ihtimal al-kalam li ma'ana bihi min jihat al-aql shi ma'anan tawili shine abin da zai karfafi wato yadda za a iya ɗaukan maganar Allah ta bangaren hankali shi kuma shi wato manƙuli ka ciro daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an faɗi aya to ka duba min manzo Allah ya ce akan aya shi kuma ma'quli mai hankali ya fahimta to babu maka ana neman waɗannan jinzuka la budda min an-naqli bi tafsir babu makawa daga shiru hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin fassarar littafin Allah da annal qur'ani domin kan shi al-qur'ani يقول لنا فدي من رسول جماعتي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليه واتو كي ومداني بياني أبن لعك سوكر إذوا قريش وأن الشيء يجرى النقل فلهذا سول هكا يقدم الأكي دوغر في التفسير أكين فسر القرآن ما فسر به الرسول صلى الله عليه وسلم abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara alqur'ani da shi wa in zalimin da in aka nemi aya aka nemi hadisin da za ta fassara ayar ba a samu ba shi ne wa idza lam yujad naqal in aka nemi wani hadisi wanda zai fassara wata aya ba a same ta ba annar rasuli sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai kuma tafsir bil ma'quli shikenan sai aka ji fassarar alqur'ani da abin da hankali ya fahimta ya Allah tabaraka ta'ala domin Allah tabaraka ta'ala ya kuma yana fadi qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wannan alqur'ani qur'ani ne balarabi an saukar da shi da larabci domin ku hankalta bi ma'ana domin ku fahimta Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani ba yaran sa bai idan Allah ya yi magana da manzo Allah shi kuma manzo Allah balarabi ne in zai faɗa sai faɗa da larabci shi ne ake da Qur'ani larabci saboda wanda ake masa wahayin balarabi shi kuma maganar Allah tabaraka wa ta'ala bai kama da maganar dan adam ba to amma wanda ake ma wahayin dan adam ne ko balarabi sun haka shi ne Allah ta baraka ta ya saukar da alƙur'ani da larabci domin ya mana sauƙin fahimta sauƙin hankalta hadhihi al-ayatu ita wannan aya adatna ta ba mu dama an na ta'aqqala hatta nafhama ma'ana kalamullahi tabaraka wa ta'ala wannan aya ta ba mu dama wato mu hankaltu har mu iya fahimtar ma'anan maganan Allah mai girma da ɗaukaka. Shira Ali karramallahu wajahu an tambayi sai na Ali karramallahu wajahu Allah ya girma fuskarsa aka ce masa hal indakum kitabun khassakum bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal bayt wani amirul mu'minina akwai wani littafi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kance ku da shi ko ahlul baiti domin bayanan ku muna jin bayanan ku wato akwai hikimomi akwai zurfin ilimi a ciki in kun yi magana mun duba littafi ba ma gani shin akwai wani littafi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku daban ban da wannan alqur'ani qala la sai ce babu illa kitabullahi ta'ala sai dai littafin Allah ta'ala aw fahman ko kuma wata fahimta fi da cikin alqur'ani din qawlihi rajulun muslimun wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mutum musulmi wannan mamar da zari ya kawo cikin kitabu iliyar ulumuddin a inda zikira amal ba'in fi tilawa sai na ali karramallahu wajahu a a imam al-hafiz al-iraqi shi ya fitar da shi cikin hadisi daga riwayar abi zuhaiba yace mun tambayi sai na ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala an muka ce da shi هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في القرآن؟ شيء akwai wani abu ne a wurinku wanda kuka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama banda alqur'ani fa qala la yace a wallazi farqa al-habbata wa bara'a an-nasamata illa an yudillahu abdan fahman fi kitabihi bayan ya yi rantsuwa sai ce babu wani littafi da aka bamu wanda aka bambance mu da ku illa dai akwai fahimta da Allah ke iya ba mutum a cikin alƙur'ani wanda bai ba dan uwansa ba shi kuma imam bukhari lafazinsa hal indakum min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma laysa fil qur'ani zuwa karshe sai bukhari ce to sayyidina ali karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala yana fadiyar ta alqur'anu dalulun alqur'ani horarre ruhin fasbaru wujuhahu alqur'ani yana da fuskoki akwai hujjoji hujjoji da dama a qur'ani to haka ku karbi fuskokin alqur'ani wannan ibn sa'di shi ya fada shi ta hanyar ikrama daga abdullahi dan abbas cewa sai na ali karramallahu da wa radiyallahu ta'ala anhu ya yi aiki zuwa ga khawarijawa ya aika abdullahi dan abbas ya ce masa ka je ka yi muƙabala da su ka tattauna da su amma kar kai ba su hujja da alƙur'ani kamar yadda maulanmu a shek muhammad abdul'ad ya kawo kar kai jayayya da su kar ka ba su hujja daga alƙur'ani domin alƙur'ani yana da fuskoki daban-daban idan za ka yi mukabala da su ka ba su hujjoji cikin abin da zo na sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwayar kuma Abdullahi dan Abbas ya ce ya amirul mu'minin fa ana a'lamu bi kitabillahi minhum fi buyutina nazala me kake tsoro ne sarkin mu'minai ka manta cewa na ji su sanin alkur'ani din alkur'ani da isa wuka a cikin gidajenmu sai sai na aika ramar lawa ga wajen lawa ta lawa sai sai sadakata walakin alkur'ani malin zuwa فقول ويقولون ولكن خاتمهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها مريبا فخرج إليهم فخاتمهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة عبد الله بن عباس يجي sai ne jayayya da su bai ba su hujjoji da alkur'ani ba bai ba su hujjoji da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka rasa hujjar da za su bada to daga nan aka gama da su wannan shine in muka lura abin da yake kawo fitintunu a yanzu a wannan zamani duk mutumin da wani abu ya faru ta kawo aya in Allah da ba za a bar wurin ba shi ma sai ya kawo ta aya saboda alkur'ani yana da fuskoki yana da ko shi dan ci mutum yana da ilimi zai iya kawo aya wanda za ka ga tana kusa kaman za ta kare wannan barnar da Allah ya kiyaye. To shi ne sai na Ali karama Allah wajen wa wajen Allah da rami ke cewa kullu man tamassaka bi shay'in duk wanda ya riko da wani abu lahu wajen min alqur'ani ya zama yana da hujja daga alqur'ani akan wannan abu da ya rike fala yuqtaradu alayhi fihi ba a fito na fito da shi a cikin wannan abu da ya rike kamar yanzu karibin su baye din nan za a ce maka menene dariƙa farko abin da ake fara niyya ta'awidi basmala tahlili istighfari salati la ilaha illallah to idan ma'abucin wannan ayyuka ya kawo maka dalla dalla ga shi niyya ga hujjarsa ta'awuzi ga hujjarsa basmala ga hujjarsa hamdala ga hujjarsa istighfari ga hujjarsa salati ga annabi rahmat sallallahu alaihi wasallam ga hujjarsa la ilaha illallah ga hujjarsa soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hujjarsa soyayyar ahlul baiti ga hujjarsa soyayyar waliyai da bayan Allah kuma ga hujjarsu to kamata ya muni ko da bai fahimta ba in ya zo waɗannan hujjoji daga alƙur'ani to ana so yi kauya ya sallama kar ya shiga da jariya wa tafsir wa tawili da tafsiri da tawili ma kowanne ɗaya daga cikin su la budda an yi atali da min jihatul aqali aw naqali da tafsiri da tawili kowannen su ana so ya dogara daga bangaren curowa daga hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam da kuma bangaren fahimta na hankantar maganar Allah tabaraka wa ta'ala وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة عن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيء شيء نهى لا يهني أن تفسير القرآن بالرأي daga yin fassara alkur'ani da ra'ayi imam tirmidhi ya fitar cikin littafinsa daga kitabu tafsiri a kitabu tafsirin alkur'an daga abdullahi dan abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin fal yatabawwa maq'aduhu min an-nar duk mutumin da ya fassara alkur'ani ba da ilimi ba to ya je ya nemi masaukin sa wuta sannan ibn jaririn da bagawi da ibn ambari da bayhaqi ya fita cikin littafinsa daga jundubi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala fil qur'ani bi ra'yi fa qad akhta duk mutumin da ya fassara alqur'ani da ra'ayinsa hakika yayi kuskure imam suyudi ya faɗi shi kuma a cikin kitabun ikani wanda ya yi shi game da sha'anin alkur'ani ya yi maganganu masu dama wanda duk wanda zai fassara alkur'ani ana da bukatar ya duba su a suka ce la budda fi tafsirin alkur'ani min ma'rifati kalamil arab babu makawa duk wanda zai fassara alkur'ani ya zama ya san wato kalmomin larabawa ya san maganar larabawa wa ma'rifatul ahkam shar'iyya da zama ya san hukunce hukunce na shari'a wa ma'rifatul bayani wal badi'i wala budda min nurin fil qalbi wala budda min nurin fi qalbi al mufassir a babu makashi Ibrahim radiyallahu anhu yace wanda zai fassara alqur'ani ya zama ya san wato maganganun larabawa yanzu ya san hukuncen shari'a yana da ilmul bayani da badi'i sannan duk da wannan ilimai ya zama yana da hajji a zuciyarsa na tsoron Allah wanda shi ne zai dinga gwada masa manufar Allah a cikin wannan ayoyi. Ranar Imam Suyuɗi yake faɗi cikin kitabun Iskani a cewa duk wanda zai fassara Alƙur'ani ya zama ya tattaro ilimai goma sha biyar shi ne sanin lugga na hau tadriri al-ishtiqaq ulumul balaga guda uku din nan al-bayan wal ma'ani wal badi sannan ilmul qira'at usulul din usulul fiqh asbab an-nuzul wal qisas الناسخ والمنسوخ الفقه الاحاديث المبينه لتفسير المجمل والمبهم وعلم الموهبة وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم ويشير إليه حديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم bayan duk waɗannan wato fannoni na ilimai bayan bawa ya tara su sannan ana neman kuma haske a cikin zuciya ya zama yana da imani yana da tsoron Allah ya zama abin da ya karanta na ilimi na shari'a ya zama yana aiki da shi dan Allah igadan masa da ilimin da bai karanta ba da wannan ne bawa zai samu karfin yin fasara alqur'ani a yadda ya kamata hadar kitabu shi wannan littafi da ke gaban mu anzalahu Allah Allah ya saukar da shi ilaina zuwa gare mu hudan wa nuran shari'a da kuma haske laysa kasa'il kutubil mu'allafati bai kama da sauran littattafan da ake zama a rubuta su ba, laisa kanunan dunyawiyan jafan, alkur'ani bai kama da constitution na duniya ba wanda yake busashe ko ƙeƙasashe. Wani da kitaban ƙiddiyar, alkur'ani ba littafi ba ne na likitanci, turan biyar amradu wal adwiya, wanda za ka karanci cututtuka da kuma magungunan cututtuka ɗin. Walaisa tarihan bashariyar, alkur'ani ba tarihi ba ne irin na mutane a zauna kamar gani dubu da ɗaya kamar magana jari da sauransu bai kama da wannan ba wanda turan biyu na waƙa'i wal ahdar wanda za ka san tarihin abubuwa da ya faru da yaƙoƙi da sarakuna da shugabanni da attajirai da malamai da wane ne walaisa kufran fanniyan zaune kuma alƙur'ani ba littafi ba ne na waƙoƙi wanda za a karanta a dinga jin daɗin wannan waƙon. Da an hazi kunu, domin waɗannan fannoni da muka ambata kulla haɓa shi ɗayanta, al'insaniya, mutuntaka, takadiru tana da iko, alƙuwatul insaniya, ƙarfin mutuntakan mutum, takadiru an ta'alewa mislaha, tana da ikon da za ta iya zama ta rubuta waɗannan abubuwa. shi kuma alkur'ani bai kama da abin da wani zai zauna ya rubuta shi ba wa hadha kitabu allazi jaa wannan littafi wanda yazo wa hadha kitabu wannan littafi allazi jaa hudan wa nuran wanda yazo shari'a kuma yazo mana haske wara'a hadha kullun yana bayan waɗannan fannoni baki daya wa jami'an li hadha kullun sannan kuma ya tattare waɗannan din duka in ka duba alkur'ani za ka samu duk abubuwan da kake so ma faratna da ita min shay duk wani fanni da ka sani akwai a cikin alkur'ani amma kuma alkur'ani bai kama da kowane irin littafi ba babu littafi bai kama da alkur'ani amma duk wani littafi da ka san an rubuta in ka duba alkur'ani za ka same shi a ciki tarihin wanda suka wuce da tarihin wanda suke kan zamaninsu da tarihin wanda za su zo nan gaba ya ce dasturin dunyawi wannan alkur'ani wato kundin ko kuma constitution ne wanda yake na duniya wa ukrawiyin da kuma lahira duk abin da kasan ya shafi duniya akwai shakur'ani duk abin da ya shafi lahira akwai shakur'ani mun zunuzuri ila asir daha tun daga ran da alkur'ani ya sauka har zuwa ƙarshen duniya كل دخول الجول كونستيوشن يخص بلدا يناكي أنتر قساشي أو بلادا كوكما قساشي زمنا زوا ولد اللوكسي كذا ثم ينفخ سنن daga nan sai a shafi sanna kun ƙarin mulki amma ban da alƙur'ani abin da ka sani tun daga saukarsa yana aiki har zuwa yau yana aiki shi yasa shi yake wa haza dasturin mustamir wannan constitution ne wanda yake zartacce da kullum ajiyari ga dukkan halittar da za ta zo nan gaba fi kullum buljani a cikin dukkan ƙasashe bi halar kitabu da wannan littafi sama ta kaman ƙablana wanda suka shuɗe kafin mu suka yi riko su wane ne sai wani ce wa umar rasulu sallallahu alaihi wasallama su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu da sahabbansa فأعلاهم الله تبارك وتعالى ما وعدهم البركة رقم لسيد القرآن في الله يباس أبن به مسعى الأول وبنجل يا جامنا وعد الله الذين آمنوا ألا يايوا وطن بسيد إيمان الأول منكم لبسوكم وعملوا الصالحات فكعيك تعيش نجري لا يستخلفنهم والله ذي خليفا تبدأ في الأرض أشكل قدر دنيا كما استخلف الذين من قبلهم كما يدى ya khalifantar da wanda suka shuɗe kafin su wani makinan na lahum dinahum kuma zai tabbatar musu da addinin su Allah zai sada lahum wanda ya zaɓe shi gare su wani badilan lahum sannan zai musanya musu amnan aminci min ba da kaudihin bayan tsoronsu na abu nuna ni Allah ta suna su bauta ni la yi shirku da bi shai'a kar su tara bautata da wani kar su hada ni da wani wa man kafara wanda ya kafa sai ba da zalika bayan wannan to lai kan wal fasiku ne wadannan su ake cewa fasikai sannan Allah yana faɗi wa kana haqqan babu wajibi akan mu amma wannan ya zama wajibi alaina akan mu nasrul mu'minin taimakon wanda sai imani walillahi izzatu girma da waya tana ga Allah wani rasulihi girma da waya tana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mu'minina girma da buwaya tana ga wanda sai imani lamma ta masakat al'umma lokacin da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi riko bil Qur'ani da wannan alqur'ani wa fallahu lahum bi hadhihi al-wu'ud sai Allah tabaraka wa ta'ala ya cika musu wannan alƙawra fara'u zalika sai suka ga wannan kurukuru kamar kun ilada sai suka mallaki ƙasashen duniya wa qaharul ahlaha suka rinjayi ma'abota ƙasashen a kawa daulatan fil alam mafi ƙarfin daula a duniya a cikin halitta ana zaka ana zaka a wannan lokaci ar-rumana wal furs su ne wato italiya da farisa su kan kowa ƙarfi a duniya a wannan wato wannan lokaci a haram ashabu rasulullahi amma duk da ƙarfin su shewa yake radiyallahu anhu sai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rinjaye su har yana bari wa kashfuhum azaba faujan yali faujan ku zo da haka a albarkar riko da suka yi da alkur'ani sun suka rinjayi rum da farisa wale da indahum alatan sannan ba su da makamai wala adadin ba su da yawa wala ujalin ba su da wani tanadi illa suwar min alkur'ani sai dai wasu surori dan kaɗan daga alkur'ani zai ka kulluhum ya fi alkur'ana kullahu ba duka sahabbai wani sada ce alkur'ani baki ɗayansa bal bar dai kulluhum baki ɗayansu ya kafi ya ishe shi an takuna inda husuwar min alqur'ani ya samu ya dan haddace wasu yan surori a qur'ani walakin sai dai ya amaru biha duk abin da ya haddace zai aiki da ita wai kamar ka kuma kuma zai rubo da ita wannan kaman ana man ishara ne cewa duk karfin mutum da ya kai da mulki in dai har za ka yi da alqur'ani to za ka bi karfinsa shine abin da ake yi matuƙar an yi ruwa da alƙur'ani to za a rinjaye kowace irin ƙasa ba ma gari ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka rinjaye ruhu da farisa kamar wannan zamanin ne ba a ce maka Najeriya ko Ghana ta yaƙi Amerika da Faransa ta yi kasa kasa da su to haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani makami a hannunsu sannan ba su yawa ba su da wani wasu manya manyan kayan yaki amma albarkar alqur'ani nan da suka rike suka haddace wasu ɗan surori kaɗan sannan suka yi aiki da shi kuma suka yi riko da shi wannan shi ne janyo musu har suka samu duk abin da suka samu a suka rinjaye ƙasashen duniya. Sun ce bari mu ba su misali. Umar bin Khattabi ga amirul mu'minina sai na murdu khaddaji fataha rubu duniya shi ne wanda ya bude kaso ɗaya a cikin hudun duniya in ka raba duniya hudu to sai na murme ya bude kaso ɗaya a ciki sai na murme shi kadai in ka kasa duniya gida hudu to kaso ne shi ne ya bude ta ya shiga da musulunci wata gallaba ala jami'i duwali sannan ya rinjaye dukkan daurorin kasashen duniya hatta da kala a ruwa har sai da musulunci ya shiga kasashen turai wa haka wa nasu kullum sannan alqur'ani ya yi hukunci a cikin mutane baki da kuma sai na mun ya yi hukunci a cikin mutane baki da la ya ru sama ga shi ne ya kwamfuta ba wala haddasa kuma shi bai iya bai san ma bai iya zane zane ba balle a ce ko saboda tsabar iya lissafi ne da da sanin map na ƙasashe ya iya sa sabon da jama'arsa su shiga ƙasashen duniya su keta su su shigar da la'ila hajji da lahu to ke duk zuwa wannan ba alƙur'ani ne idan shi ya wuce idan hada ta sai dai wannan littafi kawai walamma gafalatul umma lokacin da al'umma ta gafala an hada kitabu daga barin wannan littafi aka koma san duniya da kwanayi da san girma aka bar yin aiki da alkur'ani ta sallada alaimul awrabiyuna shi ke nan sai Allah ya sallada turawa kasashen turawa akan wannan al'umma wa ya duba wa majuya da kuma kasashen shalifawa da sauransu suna ji da ya duba majuya a shari'iyuna wanda ke can gabashin duniya a takallan mu alaihim suka yi rinjaye a kansu a faɗaɗu islahun sai suka rasa girman da suke shi wanda da an kai in aka ce maka garaki aka ce maka andalus
aka ce maka turkiya to magana ya kare in za ka fita sunan turkiya a gaban wani harni ko ba ma guje ko kare to ga zuciya ta dinga bugawa ce saboda karfin musulunci a wasu amma sai aka waye gari saboda rabuwa da alkur'ani da yin aiki da shi da jayayya da mutanen Allah da aka koma ana yi shi kenan sai aka rasa wannan girman allazi tasabuhu bil qur'ani wanda ainihi mutanen farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marhaba wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu mana kashi akan gulla abin da aka gulla da insha Allah marhaba bikum ahlan wanda a farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka samu mana wannan girma da wannan darjoji albarkar riko da sai da alqur'ani mu kuma da muka watsar da a aiki da alƙur'ani to shi ke nan sai muka shiga wannan halin da muka shiga a yanzu wadda sun shi rubutu amma akwai lokaci bai kure mana ba akwai damar da za mu sake komawa hali irin na farko sun ce wa ɗalibin rubu ila izzati amma hanyar komawa zuwa wannan buwaya da wannan girma da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu suka nuna wa wato kafaran duniya karfin musulunci da girman la ilaha illallah da shi su ko in muna so mu koma wannan hanya mu samu wannan waya wal majdi da girma kuma sama suku bi hadal kitab shi ne yin rubuta wannan littafi wala yumkin sama suku bi hadal kitab liman lam ya'rif tafsirahu aw ma'nahu ba zai taɓa yiwuwa ba a yi rubuta wannan littafi ga wanda bai san fassararsa ba ko ma'anarsa فهذا كتاب كما تولى للتابعين أنزل من السماء ليفقوا السماء أنزله الله باشي كان يفقوا بأن يفقوا شيء تبارك وتعالى على رسوله أبسا من ظلت بشيرا ينامي المشر ونذيرا ينامي الغرغبي بين فيه جميع ما أمر به عباده أشكو ولن للتابع ولن القرآن في قبله الله تبارك وتعالى يعي بيان duk abin da yi wa bayan ka umarni da shi a cikin wannan alƙur'ani wa bayyana bi sannan yayi bayani cikin sa jami amana ha alu duk abin da yayi hani gabarin sa yayi bayani a cikin wannan misali wa allamahum ma yajiduhum bihi fil akhirati sannan Allah tabaraka ta'ala ya sanar da wannan al'umma abin da ita na dan musu a kiyama min sa'adatin na daga arziki wa man lam ya'lam hadha al-kitab wanda bai san wannan misali ba كيف يعلم أن يتمسك به يا يا لي سيد بن القرشي عن ذلك شو رضي الله من أجل من الصحابي يرقون إلى القرآن في تكسبون عليه فإن أمر كامل كثير يا بوجي كسوجي أشكون هدن دون إن كتبوا له يا بوجي كسوجي البركة القرآن sai ka zo neman sai ka gaida ka kai a bashi kullum kuna ba ya gaba da ta zuwa amma albarkar tsarin alkur'ani ya sanya har suka samu wannan ƙarfi da shi ne shawar da lalace to duka wanda yake so samu wannan labudda ya riko da wannan alkur'ani kuma ya san fassararsa sannan kuma ya san ma'anoninsa wanda yake a da shi ne zai samu wannan izza da wannan ɗaukaka da wannan daraja shirin ce labur da babu maka min kafa hul hadal kitab daga fahimtar abin da ke cikin wannan littafi hada hada saboda haka ne ar-rasul sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fasar al-qur'ani ya fasara al-qur'ani wa fahimu kuma da sahabbansa fasaru su ma suka fasara shi wal ummati al-umma ta su ma malaman shi fasaru su ma suka fasara shi idan ta fasira wato fasarori da yawa in ka ce za ka kirga tafsirin alkur'ani da aka yi to numfashin ka ya kare baka gama saboda yawan malaman da suka rubuta tafsirin alkur'ani hada alkur'ani shi wannan alkur'ani nazara bihi wa'adu alƙawari ya sauka cikin sa fi bidayati nuzuli a cikin farkon saukar sa haqqaqa Allah lana zalika alwa'd Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana ko kuma ya tabbatar mana da wannan alƙawari haƙiƙan tabbatarwa da halilu na wanda zai ɗauke mu ala kuwatar rajaya bisa ƙarfin fata fi kulli ma wa adana biyu ya da a cikin duk abin da wannan alqur'ani wannan littafi ya mana alƙawari da shi nazala fi bidayatil qur'ani ya sauka a cikin farkon alqur'ani la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya wa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a cikin farkon alqur'ani ya ce masa kar ka motsa harshenka domin gaggawan faɗin abin da muka saukar a zuciyarka wanda jibril bai san shi ba ka bari ya faɗa bayan ya faɗa sannan ka faɗa kuma ka sani inna alaina jam'ahu tara alqur'anin nan mun dora shi a kanmu mu ne za mu tara shi ko qur'anahu karanta shi din ma mu ne za mu karanta wato karanta shi din fa idan qara'nahu idan mun karanta shi fattabi kai kuma ka ji qur'anahu karatun sa summa inna alaina bayanahu sannan kuma bayanin tafsirin sa duk wannan yana kanmu mu ne za mu faɗa mun faɗa kai kuma sai ka faɗa a hadisi su kuma malamai sun samu sai ya zama su kuma na ya zama makuli na ka mankuli na su makuli هذا شو إذا كان قولنا في بداية نزول القرآن يا فعلوني أشكم فرقا سوف القرآن وعلى الله الله يا الكوي أنه سيجمع لنا القرآن شي ده كان يا الكوي تارى من القرآن شي الله ده فجمع هذا القرآن في تارى من هنا القرآن جمعا وإن تارى ما سبق له نذير في أي كتاب ba a taɓa samun makamancinsa ba a cikin kowane irin littafi da shi yau an samu qur'ani ya kwaikwayi littafi kaza a sai dai wani littafi ya kwaikwayi alqur'ani shi ayi gidani munzal min as-samai a cikin kowane irin littafi da ya sauka daga sama aw mu'allafi bil abd ko kuma littafin da wani mai rubutu ya zauna ya rubuta shi ita da shi a cikin duniya la tajidu baitan kai ba za ka taɓa samun wani gida ba illa wata bihi mushafan sai ka samu takaddu jami'a bihi alquran wanda aka tara alqurani a cikin sa idan to kaga kuwa magana ta tabbata wato jama'ahu Allah ya tara shi din kenan allazi wa'adana wanda ya mana alƙawari bihi da shi ra'aynahu mun ga wannan alƙawari kunkuru kama wa'adana Allah kamar yadda Allah ya mana alƙawari tabaraka wa ta'ala mai girma da saukaka wa qur'anahu to sannan kuma karanta shi wa'adana Allah ya mana alƙawari أن هذا الكتاب سوى ولا للتاج لكي قبم واتو القرآن لا بد باب مكوى أن يقرأ واتو عارك كرن تاشي فقل يا سيكا شكو أنا كرن تاشي بي فقل يا هذا الكتاب في زمان كرن ولا للتاج قراءة ونئرن كراتو لم يزدق لها مثيل واتو ولم كمن شي بيرجع ولم كراتو bai karanta wani littafi ba tamkar yadda ake karanta alkur'ani shine lam yasbiq lahu laha masiru bi ayi kitabi qara'ahu an-nas wato karatun wani alkur'ani bai rigayi alkur'ani ba duk wani littafi da mutane za su karanta to yanayin karatunsa bai yi kama da irin karatun alkur'ani ba qara'ahu al-muslimuna ko kuma qara'ahu an-nas mutane suna karanta alkur'ani qara'ahu almuslimuna musulmi suna karanta alkur'ani shi wai kai wa qara'ahu alkuffar kafaran ma suna karanta alkur'ani wa qara'ahu alhadidi shi kai kalbi ma yana karanta alkur'ani wa qara'ahu kullu shay'in kowane abu da ka sani yana karanta alkur'ani la tajidu al'ana iza'atan ba za ka taba ganin wato gidan rediyo ba a yanzu hatta shi bari sa a dawul islam har a faransa wanda suke muke musulunci sai ka ji a gidan rediyo su ana karanta alkur'ani hatta bi london har a england a dawon islam muke musulunci a nan ma in za a buɗe gidan rediyo in dai za a sa larabci to za ka ji alkur'ani hatta fi isra'ila har a isra'ila ma ana karanta alkur'ani hatta fi mahalli kaddasatul baba har a ƙasar da tunkin fafaroma yake ana karanta alkur'ani la ta jiri iza'atan ba za ka taɓa samun wata gidan rediyo ba bil arabiya wanda ake yada labarai da larabci tattasihu kalamaha wanda take buɗe maganganun ta illa ba da karatun alkur'ani bayan an karanta alkur'ani هذا شو جدك هذا يا تبك كما وعدنا الله كما يدعى الله من على قولي أن هذا القرآن سوى أن القرآن يقرأ ذا كرن تاشي ويا أيضا كما أن كرن تاشي تنجاشنا من جني قراءة وإن كراتو ما سبق مثلها kwatankwacin da bai gabata ba da an kitabin da kowace irin littafi shine Allah ke rabi summa inna alaina bayanahu sannan fassara alqur'anin ma yana kan mu mu ne za mu fassara shi wada ya yi alƙawari bi bayanin alqur'ani da fassara alqur'ani ko fassara qur'ana sai aka fassara alqur'ani aidan kuma min at-tafasiri daga cikin daga fassarori ilmu Allah bati a cikin littattafai wa majalisun tafsiri a mazaunai na tafsiri min zamanin Nabi sallallahu alaihi tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ila yau na haza tun daga zamanin Annabi aka fara tafsirin Alqur'ani ga shi yau mu ma ga shi muna haza ma lam yazid lahu masal shi ke kaga wannan kwatankwaci da irin wannan karatu ko fassara ga ga Alqur'ani ba sai daga baya ne ma da aka tafsira alqur'ani yayi ashe da ga kowa zai ce zai fasara bible zai fasara kaza zai fasara kaza alhali ba ne yace shi ne kuntu nace inna hadhihi al-wuhud cewa waɗannan alƙawura as-salatatu guda uku haqqaqa Allah lana fiha ma wa'adana bihi Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da abin da ya mana alƙawari da shi hatta qawiya raja'una har sai da fatan mu yayi karhi anna kulla ma wa'adana Allah shi da abin da Allah ya mana alƙawari bihi da shi sun Qur'ani a cikin Qur'ani da biduhu kama wa'ada za mu same shi kamar yadda ya alƙawari shine wani yana bari inna wadanna ma wa'adana rabbuna haqa inna cewa mu wadanna mun samu ma wa'adana abinda rabbuna ubangijinmu wa'adana ya mana alƙawari da shi haqa gaskiya ne وتفسير القرآن شيء فسر القرآن علم والعلم هو أشرف العلوم شيء مدي درجة إلى ما يبعثيها لأن شرف كل علم دوم درجة كل علم علم بقدر شرفه متألفه وتكون علم ينا سامن درجة ne da gwargwadon darajar abin da ya rashe da wannan ilimi cewa yadda ta sani wa haza kalamun lahi wannan maganar Allah ne ka ko maganar Allah zai yi da maganar wani yace nisbatuhu min kalamina ka nisbatul haqqi min khalqi danganan alqur'ani daga maganganunmu kamar danganan ubangiji ne da halittarsa bambancin alqur'ani da sauran littattafai kamar bambancin Allah ne da halittar shi fa huwa ashrafu jami'il ulum alqur'ani shine mafi darajar dukkan ilmai wal qur'ani shi alqur'ani lahu asma'un adidatu yana da sunaye masu yawa وكذلك الأسماء لا ربا وفنشي يوم سوناي تدل تنا نوني كو تنا شريوة على شرف المسمى أبتا درجة مسونة إن كذا مكينا سوناي ديوة لنا وبدا مكتا شيني درجة kaga Allah yana da sunaye da yawa manzo Allah yana da sunaye da yawa adadin sunan Allah adadin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine shi wai shi yawan sunaye yana nuni a bisa darajar shi ne suna warada bil qur'ani ya zo a cikin alqur'ani hamsatu wa hamsuna isman bil qur'ani alqur'ani yana da sunaye hamsin da biyar ne kuma a cikin alqur'ani din ya zo shi yake bari dan taba ma kadan sai wa huwa alqur'an sunan sa alqur'ani wa huwa dhikr sunan sa dhikr hakim al ayat al bayyinat sunan alqur'ani ayoyi bayyanannu walakin sai dai hadhihi al asma waɗannan sunaye kullum baki daya za ta fakkarta idan kai tunani fi ma'aniya cikin ma'anonin su karshe dukkan waɗannan sunaye na alkur'ani za su koma ila ismaili zuwa suna biyu kuma ga su alkur'ani wal furqan Ibrahim Abdullahi shi dukkan sunayen nan in ka bi su Ibrahim dai duk za su mai da kai suna biyu ne alkur'ani wal furqan kaga sunan Allah ahadu واحد أحمد محمد شيء شيء كما أن أسماء الله تبارك وتعالى كما إذا كنت سنة الله تبارك وتعالى إذا فكرت فيها إن كنت نانيش كنت ترجع كلها إلى الجلال والجمال تعرفه سنة الله بك إن كتبقوا سباتية إن كنت نانيش كنت za su mai da kai zuwa ga jalala da jamala kwashewa da bayarwa jalala lokacin ma jalala to ba kowa a wurin Allah ya kwashe sunan kowa ya kwashe sufan kowa har zafin ma ya kwashe ba kowa kawai kai shi jamala kuma ya babbayar wannan sunan shi wani wannan sufan shi kaza ne wannan kuma zafin ka kaza ne shi kenan to dukkan sunayen Allah cikin wannan sai koma alqur'ani kaga alqur'ani min alqur'i da wato an ciro shi ne daga tarawa Allah ne huwa jam'u wanda shi ake kira aljam'u wato tarawa wal qur'ani shi kuma qur'ani min alfarqi daga rarrabawa ne kaga jam'i jalala ne farki jamala ne jam'i tattarawa farki rarrabawa a cikin jalala ya kwace komai dama nashi inna Allah ya murkum an tuwadul amanatu da ala komai nashi to ya kwace jamala kuma ya dawo muku da shi to shi ne shi ne ce wal qur'anu shi al qur'ani من الفرق دقا واتو ررباوا الذي هو التفرقة والذي ررباوا فإن العبد شرباوا لا بد با مقوى أن يجمع بين الفرق والجمع في الدنيا هذا سكان جمع وفرق واتو شريعة ده حقيقة فرق شريعة جمع حقيقة فمن لا فرق له والذي الشريعة لا أبودية له تغبي العبادة كل شيء شباب الله لكي يجي dama su ba su faɗi malla shari'a ta rahu la shari'a ta rahu malla shari'a ta rahu la shari'a ta rahu wanda bai da shari'a bai da shari'a wanda bai da shari'a bai da shari'a shari'a ita ce farko shari'a makami ne na ma ta karraba ilayya abdun bi shay'in ahabbu ilayya min ada'i maftaratuhu alayhi shari'a ce shari'a kuma wala zal abdu yataqarrabu ilayya bil nawajibi hatta uhibbahu حقيقة هو فإذا أحببته كنت جمعي وشيني شو يشي رضي الله عنه فمن لا فرق له والذي لشريعة لا أبودية له شباب بوتا كريش ولا كبير بوتا مقومة بوتا ومن لا جمع له ولا كما شي بيه لحقيقة لا معرفة له بصنع أكثر بوتا بوتا ما نسمى مثلا فريقي سلوكي للجمعي جبرا فرقي بقائي للجمعي فنائي saboda haka shi yasa zargi shi ne farko zarba a fara neman mutum ya yi fito ka zo ganin mutum ya warka shi ne sha komai ba haka mutum bai bugu ba kuma shi warka ce sai an bugu sannan sai warka ce saboda haka jazbi shi ne farko sannan sai suruki fana'i shi ne farko sannan sai bakari jam'i shi ne farko sannan sai halki ai in ka lura da samu ka kai kanka komai da komai yana tare da kai kana cikin makamun jami ana nan sai kai aure sai halki ya faru ka fara haihuwa duk ya sanar su kuma ka duka babba su ka sanar shi ke na kaɗe da ita su to haka shi ne abin da shi wajen lalu yake nufi a nan Allah wa ya ce wa man la jam'a lahu wanda bai da haƙiƙa wanda babu jam'i gare shi la ma'rifata lahu to babu sanin Allah gare shi kun gani wanda bai da farki shari'a ce babu bauta gare shi duk mutumin da bai da shari'a to kar a sace cikin bayan Allah ko da yayi da'awar wasu makamai da wasu darajoji ƙarya yake wanda baya bautar Allah to ina ya haɗu da Allah al-musalli na jira bautu shi baya sallah to sai na samu baiwa wajen hukar yanke sujada sai na samu kusanci saboda haka shari'a wanda bai da ita bai da ibada hakika wanda bai da ita bai da sanin Allah haka yake shi ce wal farqu farqani ita kanta shari'ar ta ka fi biyu ne farki ya rabu biyu farqun farki na farko huwa al-intijaba bil khalqi suluki kenan na farko shi ne hajabtuwa da halitta anil haƙi gabanin ubangiji tabaraka wa ta'ala mutum har saboda haduwa da halitta har ya manta da ubangiji ko kuma saboda ganin halitta har ya kasa ganin ubangiji kullum halitta ke gani ya ce ha za hijabi wannan hijabi ne ba duk wanda ke cikin wannan ya kokare ka wa farkul khalqi na biyu sunisi na biyu huwa ma'rifatul khalqi bil haqqi shine sanin halitta da Allah mutum ya san halitta da Allah dan ne khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah ya rike sammai da kasai da gaskiya ba da ƙarya ba to ka san gaskiya cikin halitta shi kenan sai da kai ga sanin Allah وهذا الفرق الذي يرجع للعبد بعد بنائه هو الكمال wannan shari'a wannan suluki da yake dawo da bawa bayan fala'insa shi yake so kamala shi ne suluki bayan dabar baka'i bayan fala'i sahu bayan suku wannan shi ne abin da ake nema bayan mutum ya yi jazba ko kuma ya dawo ya yi suluki لأنه لو نشر شيء يؤذي كل ذي حق حقه وأتينا بعض كل حق حقه ويؤذي كل ذي حق حقه ينا شكا ودين ربو ربانسا فلا فرقه يعجبه عن جمعه حقيقة بتربى شيء لشريعة سبا ولا جمعه يعجبه عن فرقه آه شريعة بتربى شيء لحقيقة سبا haka nan kuma hakikarsa ba ta raba shi da shari'arsa ba bi ma'ana shari'a jazabarsa ba ta raba shi da suluki ba sulukinsa bai raba shi da jazabarsa ba wannan shi ne dalilin da ya sa shi wani kisa da tunai da lisani yi wa lalata da kudi shi shi mazlumi wato baya ganin halittar Allah ubangijin halittar ke gani ya kasa ba halittar hakkinsu shi kuma salihi halittar Allah yake gani ya kasa ganin mahalicin su ya kasa ba Allah hakkin shi ya shi wajen wannan biyu duk ba ganin su na fi so ka ba Allah hakkin ka ka ba halittar Allah hakkin wannan shi man la shukuru nasa la shukuru ba wanda ya san Allah da gaske to ya kokari ya san halitta da gaske فلا فرقه يهدمه عن جمعه شريعة تقول سنيتك بتشامك شيش قبل جذب السبا هو حقيقة ولا جمعه حكا من جذب السبا هو حقيقة بتعجب شيش بأن طريقه لك سنيتك هو كل شريعة فلهذا فهو العجا اقتصرنا مكتحيث على شيء اسمين أبدا فسر سونا يبي من أسماء القرآن بتشوفنا القرآن وما سوني القرآن والقرآن حقيقة بشريعة القرآن واتو معنى القرآن هو حقيقة القرآن حضرت الجمع شين حضرت الجمع حضرت كتر قوة دقومي الذي هو حضرت الأحدية وندنني حضرت حديث الله لا شيء غيره ما قومي تشي تبارك وتعالى يجمع الرغبة هو الله عاد شين الله شكري والقرآن شريعة القرآن كما halar alfarki shi ne halar sunusi ko shari'a ko sahau ko baƙari shi ne laisa ka nufi shari'un wa hotar da kaga a can ai lashe a lashe a gairu babu wani abu ba shi ba amma kuma sai ce laisa ka nufi da shari'un babu wani abu kamar ta kaga wani abu ba can ba komai ba wani abu sai shi nan a cikin hadisul farki sai ce yin ka mithlihi babu wani abu shay'in ka mithlihi babu wani abu da ya kama da shi wa huwa sayyid shine mai ji albasir mai gani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wato ina neman tsari da Allah daga shedan abin jefewa abun korewa daga rahamar Allah wannan shi ran da zai lalace a hikimatu ka san hikimar Allah fitti da'il qur'ani a cikin fara alqur'ani fara karatun alqur'ani fitti da'il qira'ati jihazil kalimati da buɗe karatun alqur'ani da wannan kalma أن الدخول إلى الملك شيء واشي قاور الفرشي يحتاج لكرك البال لنا بكاتوا إلى قوم أسقوها جسم كي كيبا تنجيبا جشو غبا كيبا شو غبا با كي قواما بايا بكفاض لكن حتى كل رسول الله ko da mutum yana zaune lafiya bai aikata wani abu na rashin lafiya bai zo a faɗo mai ɗaki haka zai iya yiwuwa ya ɗan tuba riga yana shan iska kuma yana da wata daraja kawai sai ka afko zai iya yiwuwa kuma yana cikin wani uzurin shi sai ka faɗo masa ɗaki to ballantana babban mutum ballantana sarki ballantana Allah tabaraka wa ta'ala shine dalilin da sa sai Allah ya ajiye mai gadi kamar yadda shugabanni da masu kuɗi da sarakuna suke ajiye masu gadi a bakin kofar fadarsu. Shi Allah sai ajiye shaidan. Saboda idan ka zo wajibi ka kwankwasa kofa hasara, waya hataji da istidan duk mai shiga fadan Allah yana buƙatar izini da wani mutakallim shi ne magana lamma arada shuru a lokacin da ya yi nufin shiga in kira ta kalamin Allah cikin maganganun Allah tabaraka wa ta'ala فإنه يشرع في دخول حضرة الله يسلم في حقوق القرآن كما ينا في أمانة ومن زن شيء هذا الأمر شيء معلم موسى da mutum ya ɗauko alƙur'ani a wannan lokaci da ka ja fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim to yana ga Allah Allah ba da nan zuwa karan nan na kofar fada shine Iblis shaitan ina so kama mai shi ba na so shi je ba na so mu haushi saboda haka a za mu dakata a nan sai Allah kai Allah ba mu sa'a wannan tafsiri da ake gani a tafsiri ne na shi ba yana da lamu ya yare tafsir a sai da ni sai an bauran shoron faramu wanda jika ne na sai da ni sai shi ne ya fara bayan shi daga nan shakkara wajen an bola mutum bai shi kuma ya sake bayarwar shi ko shak abdu'ad an bola mutum ibrahim wajen daru shi ba ba ne ba kawai cewa ya buɗa ya ce in karanta duk ban san me dalilin haka ba kuma dukkan su ba su shawara da juna kuma ni ban taɓa yin ma magana da su akan haka illa dai wannan ya bani ga sunan shi ga ranar da ya bani wannan ma ya bani ga ranar da ya bani shi ko shi jiya ya zai buɗe ya ce kada fara fassara wannan alkur'ani da baban da ya fassara wala ka Allah mana mawara ga baban mu ya shigo shugaba jagora shi mu shi ma da tsaro Abdullahi Aro da a wanda da ya zo da wani shi zai ka abun magana in ce ya zo mu ya gama ma ya mai tare saboda ka za mu mika masa abun magana bayan ya yi abin nan sannan ya mana addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم shehinmu shugabanmu jagoranmu a shek ibrahim bin marhum da shek mansur sauran ɗalibai na wannan makaranta ne albarka ina mana sallama irin ta manzon Allah da amincin Allah da rahmar Allah da albarkatunsa su tabbata a gare mu albarkar manzon Allah kamar yadda Sheikh Mansur radiyallahu ta'ala anhu ya yi wannan abin magana a hannuna ya ce in ce wani abu to a gaskiyar magana ba ni da abin da zan ci kuma ba na zo don in ce wani abu ba ne ba na zo ne in saurari tafsirin shehu daga bakin shehu kamar yadda muka zauna tare da ku a nan jiya مولاه الشيخ عبد الاحد عيسى ابراهيم رضي الله تعالى عنه يقول اول التفسير يقدم لشيء اجيا kafin a tashi a mazaunin da muka zauna a jiya wajen gabatar da wannan tafsiri Sheikh Abdul Ahad Inyas radiyallahu ta'ala anhu ya kira ni ya bani abin magana shi ma to daga cikin abubuwan da na faɗi jiya a gabansa shi ne yanzu nake so in ƙara faɗa mana na ce gabatar da tafsirin da ya yi mana a wannan gida da wannan makaranta ne albarka to tafsirin fa duka shi ne zai yi shi kuma yanzu ma shi ne ya yi ina fata an fahimce ni to yaushe za ka zo gaban shi Ibrahim radiyallahu ta'ala mu shi Ibrahim ya magana kuma ka ce wani abu ai abu da ya kawai za mu fata a wurin Allah ko abu biyu ko uku abu na farko mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da lafiya da zarafin zuwa wurin wannan tafsiri karmi fashi albarkar manzon Allah wannan mu roƙi Allah akan hakan ya azurta mu da zuwa wurin wannan tafsiri in dai ba da wani uzuri ne ƙarfin gaske da ya sha kanmu ba to karmi fashi domin nesa ita ce Allah ya kawo mana ita kusa. Ka daina tunanin cewa wai baka yi zamani da shi Ibrahim ba, a ga shi Ibrahim ɗinka. Kuma shehun dan ya tabbatar maka sai ya zo da kansa. Zaka nan ni dai fata na da ƙaunata shi ne da ni da ku baki ɗaya Allah ya azarta mu da halartar wajen wannan tafsiri a lokacin da aka ce za a dinga farawa. Allah karka hana mu zuwa albarka mu abu na biyu ina mana fata abubuwan da ake faɗa mana a wurin tafsirin nan ayoyin da ake karanta mana da hadisan da ake karanta mana na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da fassara da fahimta da daƙa'iƙul ulumi ilimin da duk tafsiran duniya in ka buɗe ba za ka samu wannan ilimomin ba akwai su a cikin wannan tafsirin na shi kamar yadda shi Sheikh Mansur ya faɗi ɗazu in an ce ka lissafa yawan tafsiran da aka yi daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har sai numfashinka ya ƙare baka gama lissafin su ba saboda yawan su wannan fa wanda aka rubuta kenan akwai wasu tafsirin su ba a rubuta su ba ana fahimta ta ko to a waɗanda suke rubutan a ƙasa a yanzu haka wallahi in kai rantsuwa ba za ka yi kafara ba a bayan ƙasa a yanzu haka ba tafsirin da za ka ɗauko ka samu ilimi ilimi da ka'ikul ulumi kamar wannan tafsirin shi riyadu tafsir tafsirin maulama shekul islam a shaɗin baki me ne so na faɗa mana ne wai anan ina son na faɗa mana wannan makaranta wannan gida wannan wurin zama duk wani wanda Allah ya zaɓe shi ya so shi da alkhairi ya kawo shi wurin wannan tafsiri ya zauna aka yi tafsirin nan da shi to ka sani fa ana ɗura maka, ana cusa maka wani irin ilimi ne mai tsada wanda babu irinsa a yanzu haka a bayan ƙasa. Ka ɗauka maganganun da kake ji suna fita daga bakin mai tafsirin nan tamkar kana ji ne daga bakin Shehu Ibrahim. Kamar yadda Allah yake faɗa wa manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama wasu ɗan alƙur'ani wa inna ka la tulqal qur'an min ladun hakimin alim kaga anan an shafa mala'ika wa ne jibrilu kamar yanzu ma an karanta mana rasulullah qur'anin nan ni Allah da kaina nake miƙa maka shi ni da kaina nake karanta maka shi ni da kaina nake sanar da kai shi an fahimce ni ko me nake so na faɗi a nan wurin mu ji tsoron Allah mu daure mu jure mu yi aiki da abin da ake karantar da mu kar ku manta fa wannan makaranta ta mu muna shan zagi wannan gida namu muna shan zagi da suka daga mu ɗaliban makarantar har shi malamin namu ana ce mana ‘yan hakika ana ce mana wai ba ma karatu sai wake-wake wai taken mu kenan a wajen makiya da wajen masu hassada to don Allah mu nuna musu cewa ilimi ma na gaskiya a wurin mu yake ba a wurin su yake ba dan yau karatu duk karatu ilimi dukkan ilimi yau ya ƙare a mai shehu ya ce kawai tambaya mai shehu ya ce duk ilimi ya ƙare a nan wurin duk karatu ya ƙare a nan wurin kuma aiki duka yau ya ƙare ya shehu ya aikata da kuma shi ne za a karantar da mu a nan wurin to abu na abu na biyu kenan siffofinmu su siffantu da abin da ake karantar da mu kuma mu je mu aikata. Da shi Ibrahim ya zo cirji ya rike ko diwani kaɗai ya rubuta ba zai shi duniya ba. Duniya, ‘yan dariƙa nawa ne a duniya, su ba nawa ne a duniya, ilimi ne zuzurutun ilimi da shi shehu ya ci duniya. To kuma ilimin nan na shehu yau shi ne ake ɗora mana. Ko muna daidai lokaci da shekarun da ya kamata mu ɗauka ni aiki da shi mu ɗabbaƙa shi a kanmu har mu taimaki al'ummar manzon Allah mu isar da wannan abun ga wasu kamar yadda Allah da yake cewa ballighu anni walau aya wannan shine abu na biyu sai na uku na ƙarshe a wasu mutane sun je wurin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala suka ce shehu soyayyar da muke maka haramun ne mu faɗe ta da baki dan in muka faɗa maka irin san da muke maka kamar mu faɗa maka ne ma ba ma san ka saboda kawai soyayyar ba za ta faɗu ba mu ma ce muna san ka kamar mun faɗi ƙarya ne amma shehu mun san Allah ya nuna maka kuma Allah ya sanar da kai irin san da muke maka amma shehu muna da matsala shehu muna da matsala sai ce ne matsalan ku suka ce wallahi mu talakawa ne ba mu da kuɗi da za mu baka ba mu da komai ba za ba mu da kuɗi za mu kawo hadiya ko mu kawo abinci ko mu kawo tufafi ko mu kawo dabbobi shehu abu ɗaya kawai muke da shi da zabi maka ko muna ganin shi ma in mun maka shi mun yi abun kunya shi ce ni wannan abu guda ɗaya da ce wallahi shehu ba mu da abin da za mu yi maka sai addu'a ko kuma shehu mutum ya maka addu'a ma kuma me yayi kuka yi maka addu'a ma kyau da muka yi sai sai ce to wannan abin da kuka raina shi ya fi duk abin da kuke tani za ku kawo min girma wannan abin da kuke raina ba sai yake musu ba ku san talakan shehu ba fakirin shehu miskinin shehu shehu wanda yake rauna shine wanda almajiransa ba sa musu addu'a ai koma bayan shehunnai duka shehun da ya kasa shehunnai shine shehun da almajiransa ba sa masa menene ba sa masa addu'a wannan shine abu na uku da nake son in faɗakar da kaina da ku wannan bawan Allah wannan shehin namu to mu yawaita yi masa addu'a akan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare shi Allah ya kiyaye shi Allah ya taimake shi Allah ya karfafa shi daga sharrin makiya da kuma mahassada Imam Shafi'i Allah ya kara masa yadda yace da mutane sun san abin da ake samu a cikin hassada da kuɗinka za ka fitar kana neman waje mun hassada dan Allah in biya shi da an san irin ɗaukakar da ake samu a wurin Allah. Ga wanda ake wa ne? Hassada, Imam Shafi ya ce da kudinka za ka fito da shi kana yawo a gari, kana tambaya, jama'a wa zai mun hassada don Allah in yaki. Da zaran ba ka da mahassada, da zaran ba a maka hassada, har a wajen Allah kai ba kowa bane kuma a wajen mutane ma kai ba kowa bane ba ko ba ka zama komai ba duk gwargwadon darajarka da martabarka da ɗaukakanka da tsadanka da girmanka a wurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gwargwadon irin hassadan da za ka gamu da shi a ina a duniya wurin mutane a rayuwarka an fahimce ni ko sai Ibrahim ya ce o ban taɓa ganin azzalumin da ya kama da wanda aka zalunta ba kamar mai hassada azzalimi ne amma ya kama da kamar wanda shi ne aka mene ne aka zalunta ban taba ganin irin wannan mutumin ba kamar wane mai hassada haka ke ba ne fashi da haka abu na uku shine na karshe ba zan tsawaita magana ba dan wannan ba muhallin magana na bane na zo ne in saurari tafsirin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu daga bakin shehu ibrahim jiya bayan mun tashi daga nan karfe ɗaya da wani abu na kira shehu mansur a waya na taya shi murna da farin cikin zaman da aka yi jiya wannan zama ne Allah ya dama ya nuna shi a rukuya duk da dai ban faɗa masa ba shi haka amma ne masa murna ne farin ciki kuma na ce masa rabon da na fita da dare a Kaduna ko a wani gari a Najeriya in je sauraron tafsiri a wani wuri ƙasa da shekara ashirin da daddare dai a ce wai na fita cikin watan ramadana na je wani wuri sauraron tafsiri sama ƙasa da shekara ashirin ma'ana daga shekara ashirin ne abin da ya baya amma wannan tafsiri na ɗora maka yana in ba ku ganni ba to wani ƙuduri ne mai ƙarfin gaske kuma jikina ne baya wurin amma wallahi ruhina yana nan anan wurin wannan abin da na faɗi wa kafa billahi shahida haka nan da ƴan waɗannan kalmomi nake roƙon Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya kare shi Allah ya kiyaye shi abubuwan da zai karantar da mu kuma Allah ya ba mu ikon jin su da kiyayewa ba da wannan kunnan ba da kunnan nan da yake cikin zuciya wanda Qur'ani yake cewa li ta'iyaha uzunun wa'iyatu Allah ya ba mu ikon kiyaye duk abubuwan da za a karantar da mu a ilmantar da mu a dora mu a kansa kuma Allah ya ba mu ikon aikatawa mahaifiyarsa tana cikin gida yanzu haka tana jin ubangiji Allah ya raba shi da ita rani lafiya Allah ya ba shi albarkacinta Allah ya gadar masa da sirrinta mahaifi da yawa faci nasa da namu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta mu wannan zama namu Allah ka yi zaman nan namu albarka albarkan littafin da ke gaban mu albarkan wanda ya fassara wannan littafi kuma albarkan wanda aka saukar ma da wannan littafi da kuma albarkan littafin da wanda ya saukar da littafin albarkan sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yake yayi izini da umarni a cika da addu'a sai mu karanta fatiha salatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين